sallar wuturi ya karbo da nafi'u da kuma ablam na dinarin ce hadisin wato imamu malik ya karbe shi wani malamai biyu da nafi'u da kuma ablam na dinarin ya karbo daga ablam na umara cewa wancan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sallar dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare raka'a biyu a yi sallama raka'a biyu a yi sallama mafhumin wannan idan sallar rana ce fa ita ba sai lalle biyu a yi sallama ba to amma malikawa da suke aiki da mafumi suka ce wannan tun da yake ya zo ne don ba da amsa ga mai tam to ba za a aiki da mafumin ba wala jawaba sa'ilin muayyani na hau salatin laili masna latani yanda yasuwa plato yake faɗa a alfiyatul usuli idan da yanku yana jin tsoron asuba za ta yi yadda za jin tsoron alfijir zai keto to ya sallaci raka wahidatan guda ɗaya da za ta maranta masa abin da hakika ya sallata za ta maranta masa abin da hakika ya sallata wadda jamin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abu sa'id al-ansari ya karbi daga mamad ibn yahya ibn hibbana ya karbo daga ibn muhairizin cewa wani mutumin bani kinana ta daga bani kinana mahudajiya ana kiransa mahudaji malamai da yawa suka ce shi wannan ba a san sunansa ba in ba mahudaji din nan ba amma wasu suka ce a sunansa rufayu mahudaji din lakabi ne to ya wani mutum da wato da ake kiransa da ake masa alkunya ya ji mutumin asham ana masa alkunya da aba muhammad yana cewa wutiri lalle ne ledu lalle ne a yi wutiri sai mu da ji ya ce sai na tafi wajen uba da tafin islamiti na tare shi alhali yana mai tafiya da yamma zuwa masallaci wato ko dai sallar zahar sallar la'asar zai tafi na ba shi labari da abin da shi abu muhammad din yake faɗa na cewa wuturi fa lalle ne sai baratu ya ce a magana da abu muhammad din ya faɗa ba gaskiya ba ce na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salloli guda biyar su ne Allah ya faranta su akan bayi wanda ya zo da su bai tozarta wani abu daga cikinsu don wulakantawa da haƙƙinsu zai zamo yana da alkawari tsakaninsa da Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna wanda ko bai zo da su ba to wannan kan ba shi da wani alkawari wajen Allah idan Allah ya so ya masa azaba in ya so kuma ya shigar da shi aljanna wato wannan hadisin hujja ne kenan akan hanafiyawa da su suka tafi akan cewa sallar wuturi wajiba ce ko da dai su din ma ba cewa suka yi farilla ce ba a sun ce wajiba ce ba su ce farilla ce ba amma dai duk da haka malamai suke cewa wannan aya wannan hadisin hujja ce a kansu haka nan kuma shi wannan hadisin wato hujja ne akan wasu malamai da suka tafi akan cewa ai duk wanda yake ya masalla ta farilla ko guda da yake to ai ya kafurta ko da bai bari da nufin musu ba ko da kawai da zara kasala ne akwai wanda suka tafi haka musamman a hanabilawa a mabiya masabar imamu ahmad amma wani hadisin da ya hujja ne akan don ko gashi Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yati bihinna falaysa lahu inda Allah ahad wanda bai zo da su ba to fa bai da alkawari wajen Allah in sha azaba ko wa in sha alhalul jannata in Allah ya so ya masa azaba in ya shiga da shi aljanna wanda yake kafiri za a shiga da shi aljanna ai ba za a shiga da shi aljanna ba to Ubaidullah Jamin hadisi ya karbo daga Malik ya karbo daga Abi Bakar ibn Umara ya karbo daga sa'id bin yasarin yace na kasance na tafiya ni da Abdullahi ibn Umara a hanyar Makka Sa'idu yace tashitu suna da daji tsoron kada alfajir ya kyau ban yi wuciri ba sai na sauka daga kan dabba ne wuciri sannan ne sauri na tadda Abdullahi ibn Umara sai Abdullahi Umar ya ce a ina kake na da duba ban ganka tare da ni ba sai na ce da shi na ji tsoron asuba ne wannan ne yasa na sauka na yi wuciri sai Abdullahi ya ce Abdullahi Umar ya ce ashe manzon Allah ishe ka wanda za ka yi koyi da shi ba yanzu ashe manzon Allah bai ishe ka wanda za ka yi koyi da shi ba na ce kwarai ya ishe ni wanda zan koyi da shi manzo Allah ya isa koyi ga dukkan musulmi sai Abdullahi bin Umar ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wuri akan ragumi yana yin wutiri akan ragumi ashe kenan a iya yin sallah ta wutiri da duk ma wata sallah wadda ta nafila akan ragumi mutum ya iya yi yana kan ragumi kuma ba sai lalle raƙumin ya dubi gabas ba duk inda raƙumin ya kallo ya iya yin sallar nafila a kansa to kuma da ta bin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn sa'id ya karba daga sa'id ibn musayyib yace ya ce abu abu sayyidina abubakar siddiq ya kasance in yana nufin ya kwanta sanda yake nufin kwanciya sai ya fara yin wuturi kafin ya kwanta shi sai da na abubakar wuturinsa yana gabatar da shi kafin ya yi bacci sai da na umar wani alhaɗabu ko ya kasance ya yi wuturi ne a ƙarshen dare shi sai can dare yake tashi ya yi wuturi da sai da wani ya ce amma ma dai duk sanda na zo shimfiɗa ta zan kwanta sai na fara wuturi sannan nake kwanciya ta sai na fara yin wuturi sannan nake kwanciya ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isar wa imam malik cewa wani mutum ya tambaya abdullahi bin umara daga wuturi wuturi wajibi ne sai abdullahi bin umara ya ce hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wuturi sauran musulmi ma sun yi wuturi shi yasa kai ma tunda kai musulmi ne kai wuturin ma tsayawa tantancewa wajibi ne ko ba wajibi ba ba shine muhimmi ba ya zamo yadda manzan Allah ya yi kai ma kai yadda sauran musulmi suke kai ma kai wannan ya fi dagawa cewa to ma ka san menene ya tsarin sai yake ne ko ya hukuncinsa mutum ya haɗu yana maimaita masa a shi so yake wai lalle irin meye hukuncin mutum wajibi ne ko ba wajibi ba alhali abdullahi umar yana cewa da yana maimaita masa cewa manzon allah dai ya yi wutiri wa hutarar musulmi na musulmi ma kuma suna yin wutiri yayin shi ya sa kaji da abin yake ba tsayawa tantancewa wajibi ne ko ba wajibi ba su da yawa malamai musamman wanda suka gabata muhimmin abu a wajensu a ce ka shiga cikin tsari ba ainihin tantancewa cewa ai wannan wajibi ne wannan sunna wannan mustahabi a'a ba wannan ne wajibi ba ka bi tsarin da ake kai ya sa misali za a ga kamar mai risa ba ya tsayawa cewa ba za ya faɗi farillan alwala ko sunnoni ko da zai kawo sai dai a takaice a'a muhimmin abu wani tsari ake bi alwala haka nan wajen sallah ne za a faɗa cewa farillan sallah kaza ne ba ko sunonin sallah kaza ne ba dama dama ma a can karshe ya ɗan yi bayanin shigen irin wannan amma dai muhimmin abu ka sanya ake yi kai ma kai haka nan in kai yanda duk ake yi shi kenan falilahi alhamdu ai ka yi daidai to Ubaidullah Jamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik annahu balagahu cewa imam malik labari ya isar masa cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana cewa wanda yake jin tsoron in bacci ya dauke shi ba zai farka ba har sai alfir ya keto to yana da kyau ya butiri kafin a ce ya yi baccin wanda yake sa lauko ya farka a ƙarshen dare to wannan ya iya jinkirta wuturinsa sai ƙarshen daren sannan ya yi wato ya fi masa kyau ma ya jinkirta wuturin sai a ƙarshen dare sannan ya yi ruwa da sani ubadula ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa ya nafi'u ya ce ina tare da abdullahi ibn umara a makka alhali sama ta rufe da girgije akwai hadari a sama sai abdullahi ya ringa jin tsoron ka alfijir ya keto sai ya wuturi da raka daya sannan kuma sai hadarin nan ya sai abdullahi umar ya gane cewa akwai ragowar dare ashe da saura kafin a ce alfijir ya fito ya keto sai wata sallar raka daya ya hada da waccan wadda da ya yi ta a matsayin wuturi sannan kuma ya ci gaba da yin sallah bayan nan raka a biyu ya sallama raka a biyu ya sallama yayin da ya ji tsoron cewa alfijir zai keto sai ya wuturi da raka a daya wannan ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi ibn umara ya kasance yana yin sallama ranar raka a biyu raka'o'in shafa'i da kuma raka a wutiri wa raka da raka a filwutiri a wutiri shafa'i da wutirin sa yana rabawa kai wani lokacin ma in yi sallama daga shafa'in kafin ya tashi ya kawo raka a wutiri yakan ce ku yi min kaza ko ku kawo min kaza yan yakan yi magana kani ashe yin magana tsakani ko wani abu wanda yake kaɗan bai bata tsarin ba wanda ya ce ya yi hadisi ya karbo daga imam malik da ya karbo daga ibn shahabin sarwa sadau na biyu waka ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharu na biljanna cikin goma da annabi ya musu albishir da aljanna aka ce ma shine karshen su wafati ya wafati hijira ta hamsin da shida da youtube ko a wata ruwayar hijira ta hamsin da hudu ya kasance yana yin wuturi ba da la'atabati bayan isha da wahid da raka a daya in ya isha sai ta kawo wuturinsa raka a daya tak imam malik ya ce walaisa to ba akan wannan tsarin aiki yake a wajenmu ba maman mu duk da na tarar ba haka suke ba ban ga wani a cikin su yana wuturin nan da raka a daya ba sai ya hada da shafai sai dai karancin wuturi raka uku lalle sai an gabatar masa da shafa'i shafa'in nan akalla raka a biyu ubaidullah ta min hadisi ya karba daga imam malik ya daga abdullahi dinarin cewa abdullahi umara ya kasance yana cewa sallar magarba ita ce take maranta sallar rana shi yasa ake yin ta raka a uku imam malik ya ce wanda ya wuturi farkon dare sannan ya yi bacci sannan ya miƙe ya ga cewa zai yi wata nafila to yana da damar ya nafila cewa ya yi wuturi da farko bai hana shi ya zo da nafila ba daga baya falisalli masana masana amma in ya tashi ba sai ya yi kamar yadda aka faɗa a baya ba ba sai ya yi yadda abdullahi umar ya yi ba a'a kawai sai ya ci gaba da yin sallarsa nafilarsa raka'a biyu ya sallama wancan wuturin nasa yana nan ba sai ya sake ba kuma a ƙarshe wannan shine mafi son mafi son abin da na ji zuwa gare ni na ji wasu sigogin daga malamai ba wannan ba amma ita wannan siga ni ta fi min fahimta ta ta fi gano cewa ita ta fi zamowa daidai to ga babin yin wuturi bayan alfajir cewa idan mutum bai samu ya yi wuturi ba kafin a ce alfajir ya keto to ya iya wuturin bayan alfajir ya keto wannan samun hadisi ya kama daga malik ya kama daga abdulkarim ibn abdul muharik al-basri ya kama daga sa'id ibn jubairin cewa abdullahi abbasin zakada ya kwanta bacci sannan ya farka ya ce da mai masa hidima je ka duba ka ga wani hali mutane suke ciki an yi kiran asuba ko ba a yi ba asalatu ta yi ko ba ta yi ba a sannan shi ibn abbasin ya rasa ganinsa wato ya makance ibn abbasin ya makance a ƙarshen rayuwarsa sai mai masa hidiman nan ya tafi son ya dawo ya ce ai har mutane ma sun yi sallama daga sallar asuba sai abdullahi abbasin ya tashi yadda ya fara yin wutiri sannan ya sallar asuba ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isan masa cewa abdullahi abbasin sahabin manzo da ubaidullah ta min samiti wanda shi ma dai sahabi ne da kasuwa da muhammadin wanda tabi'i ne da ibn amr ibn rabiyata shi ma dai su tabi'i ne dukkaninsu sun yi wuturi bayan alfijir ashe lokacin wuturi yana miƙewa zuwa a yi sallah asuba har ba wai yana karewa da fitowa alfijir ba illa iyaka malamai suka ce lokacin sautari yana karewa da zarar fitowa alfijir amma kuma daga sannan har zuwa lokacin da za a yi sallar asuba to lokacin sa ne raruri wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shami ibn urwata ya karbo daga mahaifin urwata ibn zubair cewa abdullahi ibn mas'udin ya ce law jibat salatu subhi wa ana uturni ba na damuwa ko da a ce za a yi ikamar sallah asuba alhali ina ci mutiri ni wannan bai dame ni ba sai in ƙara sautiri na in ya so in ta sallah in je a sallar asuba da ni wadda ta min hadisi ya karbo daga imam ne ya karbo daga ibn sa'idin cewa ya ce wani ibn sabit ya kasance yana yin yana yi wasu mutane limanci ya fito wata rana zuwa sallah asuba sai mai kiran sallah ya ikama sallah asuba ya tashi zai ikama don sallah asuba ubarafi ya ce ya shiru ya tsaya ya bar ikama sai da ubadatu ya tashi ya wuce ne sannan ya musu sallah asuba bayan lati min hadisi ya karbo ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn al-qasim cewa abdurrahman ibn al-qasim ya ce na ji abdullah ibn amir ibn rabi'ata yana cewa nakan yi wuce ne alhali ina jin ana ikama ina jin ba ana ikama amma sai na tsaya na yi wuce na koko nakan yi ikama bayan wutiri am nakan yi wutiri bayan an alfijir ya keto nakan yi wutiri bayan alfijir ya riga ya keto shi abdurrahman ibn qasim shine yake kokonto wanne ne abdurrahman ibn rabi'a ta ya fada ba to wa da sani maliku maliku ya min hadisi daga abdurrahman ibn qasim cewa shi abdulrahman ibn al-qasim ya ji mahaifinsa shine qasim ibn muhammad ibn abi bakar siddiq daya daga cikin fukawa sabatu na madina ya kudu yana cewa ni nakan yi wuturi bayan ku alfijir ya riga ya keto nakan yi wuturi alali alfijir ya riga ya keto imam malik ya ce wanda ya yi bacci bai riga ya yi wuri ba shi ne in ya tashi zai yi wuturi ko da alfajir ya keto cewa alfajir ya keto bai hana yi wuturinsa ba amma fa ko da aka ce yana da dama ba wai an buɗe kofa ba mutum da gangan ya ban wuturi ya san kuwa ba tashi zai ba sai bayan alfajir ba haka ake nufi ba wanda duk ya san shi ba zai iya tashi ba sai alfajir ya keto to ya fara yin wuturi wala ya bagi li ahadin bai dace ga wani an ya ta'ammada zalika ya ganganta haka ta gangan ya bar wuturi har sai alfijir ya keto har ya zamo ya da wuturinsa cewa shi baya yin sa sai bayan alfijir ya keto to haka ba daidai bane wato shi yasa aka ce wakaci ne na wuturin amma da ruri wakaci ruri ne ba wakaci mutari ba abin da ya zo game da raka'atai fajari malikawa wata tsarin masabar su suke cewa wanda yake ya farka kafin rana ta fito zai iya alwala ya sallar raka'a biyu rana ba ta fito ba to wannan ba ya ce ya yi zai wuce riba sai kawai ya sallar asuba in su ita kadai bayan tunda dai raka'a biyu ce tas zai iya sallata kafin a ce rana ta fito idan ko ya zamo zai iya sallatar raka uku to wannan sai ya wuturi sannan ya zo da sallah asuba raka'a biyu idan ko zai sallaci raka'a hudu ko biyar to wannan sai ya shafa'i ya wutiri sannan ya zo da sallah asuba bayan ya yi shafa'i da wutiri sannan ya zo da sallah asuba ko da raka'a hudu ce ya zama raka'a ɗaya kenan daga cikin raka'o'in wato ta asuba ita ce a wakati raka'a ɗaya a wakiyar wakati wanda yake kuma zai iya yin raka'a shida ko bakwai ko sama da haka wannan zai shafa'i ya wuturi sannan ya raka'a ta fajari sannan kuma wato ya sallaci asubahi sannan ya sallaci asubahi to abin da ya zo game da raka'a ta fajari ya abin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga tafi'u ya kama daga Ibrahim Umara cewa ‘yar uwansa Hafsatu mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ba shi labari. Shin da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan mai kiran sallah ya gama kiran sallah dan sallah asuba yana yin sallar raka'a biyu sauƙaƙa kafin a ce za a yi kamar sallah sai ya fara yin raka'a ta yin fajr kenan. wato cewa da aka sauka gashi ya sa malikawa suka ce a takaita a jikinsu a kan wato fatiha kawai ba sai an tsaya karanta sura ba wadda ta ni maluku ya haya ce maluku ya min hadisi ya karba daga yamin sa'idin cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam halatta ce lamarin da shanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauƙaƙa raka ta ilfari har na kan ce ya karanta fatiha mako ko bai karanta ba saboda irin yadda yake sauƙaƙe su baya tsawaita su an rufe imam ya haya ubaidullah shamin hadisi ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga sharik ibn abdullah bin abi namirin ya karɓo daga abi salama dan abdurrahman dan awfu cewa ya ce al'ikamata wasu mutane sun je an na ikama sai suka tashi suna sallah bayan ko gashi an yi ikama manzo Allah ya fito gare su sallallahu alaihi wasallama fada yace da su yanzu sallah biyu ko za a rinka gwamawa a masallaci gaba daya yanzu sallah biyu za a rinka gwamawa a masallaci gaba wannan kuwa sallah asuba ne a game da raka'a biyu wanda ake yin su kafin sallah asuba wato raka'a ta alfajir ashe idan aka yi mutum iqama ya yi raka'a ta alfajir ba gashi yana cikin masallaci to lalle ya bar raka'a ta alfajir ya bi liman ya zo da sallah asuba ballantana inda yake amma fara sallah zarar ma an fara iqama ba kai raka'a ta alfajir ba to wajibi ka bar raka'a ta alfajirin ka bi liman a yi sallar da kai ba ka ce za ka zo da raka a tayi fajirin ba wanda yake bai riga ya shiga masallaci ba ya ji ana ikamar sallar ba ko ya taho ya ji an yi kabbara ba a sallar asuba shi ko bai raka a tayi fajir ba to wannan idan zai iya tsayawa a wajiyar masallaci ya zo da raka a tayi fajirin ya shiga kuma ya samu liman bai yi uku ba a raka'a ta farko to sai ya zo da su in ya so ya shiga ya riski liman amma idan ya bo yana tsoron in ya tsaya zuwa da su ba zai iya sallar liman gaba ɗaya ba to wannan sai ya kale raka a ta yin fajar ya je ya bi liman to bada ta min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa masa cewa ibrahim da umara raka a ta yin fajar ta ne masa sai ya raba su bayan rana ta fito shi yasa ake cewa su rakatul fajri su kadai ne sallar nafila ga masabar imam malik aka tafi akan cewa ara masu yanda ibn ashir yake fada fajarun ragibatun wata guralin sawa wal faru yugura abadan wa bittawa rakatul fajri ragiba ce sallah ce wadda ta fi sauran nafilfili amma bata kai sunna ta fi nafila amma bata karasa sunna ba ana raba ta haƙi zuwa karkatar rana daga tsakiya bayan ita ba wata sallah wadda ba ta farilla ba da masarar malikawa suka ga cewa a rama ta illa iyaka maula musho amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu malikiya ya zaɓi cewa sallar shafi da wuturi ma a rama wanda bai ba to lalle ya rama a domin ya faɗa cewa sallar mutum ta yi ne gaba ɗaya sallolin nan guda biyar ba sa hawa sama sai tare da shafa'i da wuturi ya sa duk wanda bai shafa'i da wuturi ba ya zama sallarsa tana daga ƙasa kenan bata hau sama ba ya shi ya sa shugaban an ya zaɓi su ma shafa'i da wuturi ana rama su to a wani lata mun hadisi ya karɓi daga imam malik ya karɓi daga abdurrahman ibn al-qasim ya kawo daga kafin Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq cewa shi ma ya aikata irin abin da Abdullahi Umar ya aikata na daga rama raka'a raka'a ta fajr to farar sallar jama'a kenan bisa sallar mutum shi kadai fifikon da sallar jari take da shi bisa sallar mutum shi kadai Ubaid Lajam ya hamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya rabo daga nafi'u ya kamar daga zaɓi umara cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙala ya ce sallar jami'i ta sallar mutum shi kadai da ninki 27 ninki 27 ubaidu na ce min hadisi ya karɓi daga imam malik ya karɓi daga ibn shahad al-zuri ya karɓi daga sayyidun al-musayyabi ya karɓi daga abi huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce sallar jami'i ta fi daga sallar ɗayan kushi kadai da ninki ishirin da yau wadda ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abi zinadi ya karbo daga arajo ya karbo daga abi hurairu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da ubangijin da numfashi na ya tabbata ga ikonsa hakika na yi na yi nufin umarni da itacen wuta a tara shi sannan umarni da sallah fayu azbana raha a yi mata kira sun ma'amura rajulan sannan umarci wani mutum ya tsaya wa mutane limanci ni ko in tafi zuwa wasu mutane kun kona musu gidan da jinsu wato mutanen da ba sa sallar jami manzana sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da ubangijin da numfashi na ya tabbata ga ikonsa rai na ya tabbata ga ikonsa da dayan su ya san zai samu kashi mai mai murma ta yi ni hassana ta yi ni ko tsoka biyu ta nama kyawawa da ya halarci sallar isha da ya halarci sallar isha wato da abin duniya ne sai sa a so amma cewa lamari na lahira ne shi sa ake nawa ake jinkiri wajen zuwa da wannan hadisin wanda suka tafi akan cewa sallar jam'i wajiba ce yin sallar jam'i wajiba ce suka kafa hujja saboda in ba mutum ya bar abin da yake wajibi ba me zai sa a ce har za a kona masa gidansa ai sai dan barin wajibi ya sa akwai a cikin malamai musamman a masabar hana bilawa wanda yake sun tafi akan cewa sallar jam'i wajiba ce sallar jam'i wajiba ce to wani lantarkin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga abin nari bararren umar abin ubaidillahi ya karga musulmi ibn sa'idin cewa zai dabna sabitin ya ce na fificin sallah sai ku tsaya ku yi sallah a gida da jin sallar da za ku yi ku yi a gida ya fi muku amma fa sai fa sallah ta farilla sallah ta farilla masallaci ne wajen yin ta ne mutum namiji ne wajen yin sallah ta farilla masallaci mata ne za su yi sallah a gida abin da ya zo a cikin game da sallah isha da kuma sallah asuba wai da lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karɓi daga Abdurrahman ibn Harma lakal aslami ya karɓi ibn Musayyib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin yanda aka kawo shi nan Abu Wadda ya zamo mursali ne kuma kowane kauli sai a ce ya zamo kamar mursalin ne kenan saboda shi sai ibn Musayyib yana cikin manyan tabi'a shi yasa ko da wanda suka ce ai ba a cewa hadisi mursali ne sai in zamo tabi'i ne cikin manyan tabi'ai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yana cikin ƙananan tabi'ai to wannan ba a ce masa mursali to ko da dai haka din ne wannan za a ce mursali ne tun sai ibn musayyabi yana cikin manyan tabi'ai cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato hadisin nan buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi duk sun ruwaito shi daga shi wato daga musulmi sayyidin daga zaid ibn sabitin daga annabi sallallahu alaihi wasallam to a cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bainana wa bainal munafiqina shuhudul isha'i wa subhi abin da yake bambance mu mu da muke mummunai har zuci yake bambance mu da munafukai wanda su da baki ne suke cewa sun yi imani shine zuwa sallar isha da zuwa sallar asuba munafiki ba za a gan shi a jam'in isha ba munafiki ba za a gan shi a sallar asuba ba malamai suka ce wannan kawai ya isa ban tsoro ga wanda yake bai saba wa kansa zuwa asuba ko zuwa isha a cikin jama'a ba domin ko an ce haka alama ce ta cewa shi kan munafiki ne alama ce ta cewa shi kan munafiki ne da awar imanin da yake a baki ne kawai ba an zuci ba inda hanci ne da an gan shi a cikin sallar jam'i da da isha ko da an gan shi a cikin sallar jam'i da asuba su munafukai ba su ikon zuwa waɗannan sallolin guda biyu a cikin jami ko abin da ya kama da haka ubaidullahi ya ce ya hamin hadisi ya karbo imam malik ya karbo daga sumai mai rana abi bakar bin abdurrahmani ya karbo daga abi salihin ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba ka wani mutum yana tafiya a kan hanya sai ya samu wato kaya reshe na itacen kaya yana ya faɗo a kan hanya sai ya ɗauke shi ya matsar da shi daga kan hanya Allah ya gode masa wannan aiki da ya gafarta masa kuma manzan Allah ya faɗa dai wato hadisan guda uku ne amma duk sun zo da wannan isnadin shi ne aka hada aka gwa masu guda uku wa qala manzala sallallahu alaihi wasallam ce ashhada wanda ake rubuta musu ladan cewa sun yi shahada amsatu mutum biyar ne na farko wanda ya mutu a cikin annoba wanda ya mutu a cikin annoba ana annoba kamar kwadara ko sankarau ko makamantansu Allah ya nufa shi ma da shi ya mutu to wannan za rubuta masa ladan shahada da kuma wanda ya mutu da ciwon ciki wanda ya mutu da ciwon ciki sai kuma wanda ruwa ya ci wanda ya mutu a ruwa to shi ma za a rubuta masa ladan shahada sai kuma wanda gini ko wani abu ya ruso a kansa ya mutu sai kuma wanda ya shahada a yakin da aka yi don karfafa addinin Allah yakin da aka yi don karfafa addinin Allah a nan wato an kawo shahidan a guda biyar ɗaya daga cikinsu ɗaya shine wanda aka fi sani ya fi shuhura wanda aka faɗa a ƙur'ani wala ta sabanna na zina kutilu fi sabilillahi amwata bala haya wala ta qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bala haya walakin la tashuruna sune shahiye shahiye wanda suke shahada hakika malamin cewa su masu shahada iri uku ne akwai wanda yake shahidun duniya wal akhirati ya sami shahada duniya da lahira akwai shahidun ya fakat wanda yake ya shahada a duniya kadai akwai kuma shahidu lahirati fakat wanda yake ya shahada a lahira kadai wanda yake shahidun duniya wal akhirati shine wanda yake ya je yaki yakin da yake an yi shi don ɗaukaka addinin Allah ya zamo shi kuma zuwansa wannan yakin ba wata manufa ba ne sai ko manufar ɗaukaka addinin Allah ba ya je bane don ya samu ganima ko a ce shi sadauki ne ko wani abu da ba a'a ya je ne shi dinnan ma don ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya kaddara aka kashe shi to wannan shahidi ne duniya da lahira ma'ana zama wasa shahidi a duniya ba za ni masa wanka ba ba za ni masa likafani ba za a binne shi da tufafin da aka kashe shi ba za kuma a yi masa sallah ba ya sami shahada a duniya kenan ma'ana zama wasa shahidi a lahira za a shi ladan wanda ya shahada a lahira wanda yake shahidin duniya ko kawai shi a duniya da ya shahada shine wanda yake ya je yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah ma zamo shi da wata manufa ya je sai kuma Allah ya kaddara aka kashe shi to inda tunda mu ba mu san meye a zuciyarsa ba za mu ɗauka ai kalau ya je ya je ne da ni maka wa addinin Allah shi yasa ba za ni masa wanka ba ba za ni masa likafani ba ba za a yi masa sallah ba amma kuma wajen Allah shi ba shi kiki ba tunda za a tashe shi a ce a ce me kai da rayuwar da aka baka ya ce ya ubangiji na yi yaki har an kashe ne ya ce a haba ai ka yi yaki ne dan a dan sababi kan dan sababi kaza shi yasa ka je ga abin da kai yakin domin sa ba waje na ba ba waje na ba ya zama shahidi ne a duniya kawai shahidi a lahira kuwa su ne hudun da aka fara fado a wannan hadisi wanda ya mutu lokacin annoba ko wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda ya ruwa ne ya cinye shi ko wanda gini ne ya fada sa ya mutu to wannan sun samu shahada amma ta lahira ma na zama wata ta lahira kadai ba ta duniya ba za a yi musu wanka za a yi musu kafani za a yi musu sallah amma kuma lahira ladan su ladan wanda ya shahada ne to manzana kuma ya faɗa da ce mutane sun san abin ladan da ke cikin kiran sallah ko kuma tsayawa a sahu na farko sannan suka rasa hanyar ma da za a yi a ce wani ya kyale wani ya kiran sallah ko wasu su kyale wasu a ce su za su tsaya a sahu na farko sai ko dai a yi kuri'a a ce ai ba abin ba wanda zai yadda ya bar wa wani lafsaham da sai dai a yi kuri'a sai an yi kuri'ar a kansa da sun san abin da yake cikin daukan garje mutum ya tafi wajen sallah da wuri da sun yi gaggawa zuwa tafiya da da da sun yi tsere akan saurin tafiyar kowa ya ringa ganin yau ba zai yadda wani ma ya riga shi zuwa masallaci ba ba zai yadda a ce wani ya riga shi shiga masallaci ba dan sallah walau ya damu da a ce sun san ma fil mata abin da yake cikin sallar jisha ko sallar asuba da sun je wajen sallar ishar ko sallar asubar ko da da jan gindi ne ko da da rarrafe ne wai da lafiya ya min hadisi ya karbo daga imalik ya karbo daga ibn shahabin ya karbo daga abi bakar ibn sulaiman ibn abi hasmata cewa sai da umar bai ga mahaifin shi abubakar din ba shine sulaiman ibn abi hasmata a sallar asuba cewa malamdar haddadi ya yi sammako zuwa kara alhalin gidan sulaimanu yana tsakanin kasuwa da masallacin annabi ya kuce wajen matar wato ya wuce wajen shifaku umu sulaimana mahaifiyar sulaimana ya ce da ita ban ga ɗinki sulaimanu ba yau a wajen sallah asuba ta ce to ai abin da ya sa bai samu zuwa sallah asuba ba a masallaci kwana yi yana sallah sai idanun suka rinjaye shi sai sai da na umare ce wallahi ni a ce na je sallah asuba a cikin jam'i ya fi soyuwa zuwa gare ni daga a ce na kwana ina sallah amma ban je sallar jam'in ba shi yasa wannan babban matashiya ce musamman a yanzu musamman nan gaba kaɗan in an fara tahajjudi akwai wanda za su je tahajjudin amma kuma in an dawo shi kenan a kwanta wani sai ya kai jallin sai rana ta fito zai tashi sallah asuba yana dawo kuma wai an yi tahajjudi da shi ko kuma sai wakacin asuba da ya ruri ya zo rana tana dab da fitowa zai tashi sallah asuba to ya bar zuwa tahajjudin ya rike zuwa sallar jami'a ma fi masa inda ya zama ba zai iya haɗawa biyun ba zuwa sallar jam'in ya fi daga sallar tahajjudin so da yawa garin neman nafila sai a bar abin da ya sunna ko farilla ko wajibi a tsaya a kare abin da yake farilla ko wajibi ya fi daga tsayawa neman abin da yake nafila tahajjudin abu ne mai kyau amma nafila ne to wai da lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya kama daga ibn sa'id ya kama Muhammad ibn Ibrahim ya kama shukwa daga Abdurrahman ibn Abi Abdul Ansari cewa Abu Abdurrahman ibn Abi Abdul Ansari ya ce Sayyidina Usman ya zo wajen sallar Isha ya ga mutanen da suke cikin masallacin yan kaɗan ne ba su da yawa sai ya dingida a ƙarshen masallacin yana sauraron mutane su zo su yawa sai ibn abi amrata ya zo ya zauna kusa da shi sai da usman ya tambaye shi shi waye ya ba shi labari sai ya ce da shi ma ma aka minar qur'an me ka hadda a cikin qur'ani sai ya bashi labari da abin da ya haddace sai sai na usman ya ce da shi wanda ya halarci isha cikin jama'a wanda duk ya je aka yi sallar i- sallar isha da shi a cikin jama'a kai ka ce ya yi tsayuwar rabin dare za a rubuta masa ladan wanda rabin darensa yana ta sallar wanda ya sallar halarci sallar asuba kuwa to shi za kamar ma a ce ya yi tsayuwar dare gaba daya za a rubuta masa lada kamar cewa duk tsawon daren yana yana nafila to da sun kashe yaran da salati ma da imani